والوالدات يرضين أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تبار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن شراب منهما وتجاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادهم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والوالدات هو أي ماتا يرضين الشاعر أين يرضين الشاعر أولادهن لا ينصر أولين في كلا بيو كان ليس شرطه أما لمن أراد الولد يجب أن يتم الرضاعة يتك تايوا ولا زيادة فاتاري عليها كان في كلا جيسنا لأن يابو أكبرت هنا سمى مهر يجير ما ويتنجام ستوش وبسيرا وعلى المولود له رزقهن سيادة يا له واجب يا كون لا خائفا مثلا أير أبي شيني أبا يا سيادة سيادة ai ibahamul walida ciyar da iyayen da ke shayarwa to dole ne ga uban ƴaƴa ga iyayen ƴaƴa maza wajen zuwa tuwanna haka nan yi masu sutura alal irbai akan shayarwa amma sharadi idan kunna mutallaka ta in an sake su to shi da suke da wannan hukunci da wanda in ka haka kuma ta ka ba su kuɗin shayarwa shine abinci da sutura dole har da aka yaya yaron nan bil ma'ruf da abin da yake sananne ai bi kadar tsakati gurgurdan ikon sa la tukallafu nafsun dan ba a tilar sama rai ba ba a tilar sama rai illa wasa ta abin da yake ikon sa ne wato sai abin da yake daman sa ne wala tubarra walidatu to karwa su sama mahaifiya bi wala da hadisi saboda dalilin kanta da an kula shi ne a tilar sama sai ga ala ibrahim ka ce shayar da shi idan tana a cikin dai ba za ta shayar da shi ba to ka ji da ta ce wata dole sai ta shayar da shi sara ba za mu da ba haka nan ba haka nan wala yubar mauludun lahu wala ka yi ba madan shi ma ba za a tuta mai ba dole bihi saboda dalilin dan shi da an yi kallafa shi ne a tilan ta masa kauka ɗaki su ɗakaki jirgin abin da yake fi da iko a kan shi to wai ba mutum waladi jingina ko ko raba wannan ta ila kullu minhuma zuwa ga kowane daga uwa da uba ay al mawda aini wadannan wura yawa til mawda aini a cikin wadannan wurare su da istiqati dan jawo tausayi ne ga uba daga saboda danki ko kuma dan jawo tausayi ga uwa saboda danta to sai ga tunda ya tuni da su ka ko ne zuciya tana tana bakin waya to amma ba kullum mata haka ba kaga ba za a yi kasa ba za a yi raba da yake dan nan zai shiga wani yanayi wa ala alwarisi mithlu zalika to misalin abu da aka faɗa ya wajaba ga uba ko ya wajaba ga uwa to yana nan aka yana san alalwarisi akan mai gado ai warisul abi shine magajin uba wa huwa sabi shine yaro idan an rasa misali ubansa ya mutu ne to iyayen su maza su ba su dauki abin da muhimmanci ba dai aka zo ana faɗa ta kare su ba a samu wanda zai iya biya ba shi kenan sai a koma cikin gadon ya jaririn sai a tura rika ba uwar shi Allah ya kawai wa huwa sabiyu shi ne yaro ai alawali to abin da ya waje ba a kan ubansa to ya waje ba a kan shi yaro ai ya waje ba alawali ba wali yaron imani a dukiyarsa in in kanin uba ko wan uba ko ya uba ko ya ko ya uba ko kanin uba sun kafa ba da kuɗin da za a siya tare da ɗansu to shi kenan shi wani ne inda ya kada to sai a tura masa ya rika ɗiba ga ko kudin jariri nan ana biya abinda ya zama wajibi ga uban shi sai a rika ba rika ɗiba kudin jariri ana biya Allah ya sauke ai ala da adi abinda ai allazi wala allazi ala al adi abinda ya zo wajaba akan uba lilwalidi lilwalidati da baiwa wanda abin da ya wajaba akan uba wanda za a ba uwar da ta haifi yaro yana rinki na abinci wani kiswaci da sutura to ya zama wajibi akan shi yaro a yana rada to in uwa da uba sun yi nufin tisalan yaye lahu ga shi dan ya gafi wannan ɗana su kaula da haulaini kafin shekara su saliran to shi ma idan bai fitowa ne an tarajin bisa yarda sun haɗa baki sun daidaitu na wato an tarajin daga yarda minhu ma da gare su wata shawara da kuma shawara da nawa ma tsakanin su lita zaharu lita zahara maslahatu sabili a sai haka ne dan maslahar yaro ta bayyana cikin yaɗi a cikin yayan nan to in san yi rijejeniya to fala junaha alaihi ma ba laifi ga iyaye fi zalika cikin yaye ɗan wai ne a rasun in kun yi nufi an tattaru ku uwaye maza kenan kuna neman ku ne kuna kun so ku nemo mata masu tayarwa ga auladakum ƴaƴanku ai marada mata masu tayarwa gairar walida ki ba wanda suka haife su ba shi ke da ko ana zaman lafiya in ba ka san mata ka tayar da dan ka dan wata bukata ta ka kana yake nemo wata ka zo ka tayar da shi ba na zina alaikum ba lai a gare ku ke yin haka idza sallamtu amma wata da in kun miƙa masu ma ataitu abin da kuka yi nufin bayarwa ilaihin na zuwa ga matan nan masu shayarwa ai a rasu mun kai nufin isa a wuzari shi da wannan ga mata masu shayarwa min da kudurati na lada to kuma ya dan bil ma'ruf da abin da yake shayarwa mai abin da yake sananne ne ai bil jamili da abin da yake mai kyau ne kafizin nafsi kamar dadin rai to wata kullaha ku ji tsoron Allah wala mu ku sani fa annallaha ubangiji basiru mai gani ne bima ta manuna da abin da kuke aikatawa la ya kafa alayhi shay'un min wani abu daga abin da kuke aikatawa ba ya koyuwa daga Allah ba ya koyuwa ga Allah
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير والذين يتوفون ماذا كما da aka an kirayukan su ai yamutu da suka mutu ne su cikin ku to ya da yabaruna suka bar azwajan mata to ya tarabbasna su matan nan su zaman jira ai da ya tarabbasna su jira da an kuma yana da kawunan su ba dawon bayan mutuwar mazan su su zauna a alin nikahi da barin yin aure arba'ata ashurin wata hudu wa ashirin da kwana goma من الليالي ندره وهذا wannan fi gairil hawamil hukuncin waɗanda ba masu ciki bane to in mutum ya mutu ya ban mace to wata hudu za ta yi da kwana goma in ta yi gama su shi kenan sai ta aure wa amma hawamilu amma mata masu ciki bai da to wannan ita su kuma an ya ba na hamla wannan su aje cikin nan nasu ma'ana haihuwa wannan ya zo da ayatul talaqi a cikin sura ayatul talaqi wal amatu ita kuma baiwa wadda take a karkashin aure alan nisi to sai a raba idda ta idda ya mace sai a ba ta rabi min zalika nashi takaba kenan bis sunnati wanda hadisi ne bayanin haka fa idza balagana ajalahunna idan sun karo ajalin su ai in qaddat muddatu tarabbusihinna wa do mudda zaman su ta dare to fala juna alaikum ba laifi ku a gare ku ayyuha al-awliya ya ku waliyan waɗannan mata fi ma fa'alna cikin abin da suka aikata fi an fusa inda cikin kawunan su min tazayyun na yin ado wa ta'arrud da jirwaye da kamar wanka ne da fudda daga masu neman aure lil ma'ruf shi ma da abin da yake sananne ne shar'an ga shar'a wallahu ubangiji khabirun matikin sani ne bima ta'maluna abin da kuke aikatawa alimin masani ne bi batini da koyansa ka zahiri kamar yadda ya san bayyanansa ولا جناح عليكم فيما أخبرتم به من خدمة النساء وظننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن تفعل الله أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجلا واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاعلموا واعلموا أن الله غفور حليم ولا جناح عليكم ba laifi a gare ku shi ma an faɗi ku cikin abin da kuke jirwaye da kamar wanka ne na da tabbatin misali na neman auren mata almuka wa fa'al hunna azwaju hunna wanda mazajen suka mutu suka bar su da iddati a sai da suke ta kaba din nan to ba laifi in dai mace ne kuka ta ta kaba su dai ta kaba ce to ba laifi namiji mamace wato kawai jirwaye da kamar wankan cewa yana kanta amma in kai da ta saki ce ba mutuwa ba to komai ba ba ta dama ta yi sai ta gama dan tana ta kashe mijinta a lokacin in ba saki uku sai ku saki uku bane wanda za ma wannan ba ta ta da ko ta gama yadda ba mun ba matar su bace bace halatta to da wannan da wancan mutum ya iya jirwaye kuma wanka saboda ai duka ba ta kashe miji wancan ai mijin ya rasu kaga ba ko ta gama yadda za ta bi shi to wannan kuma take uku ne in an gama za ta koma gidan shi to ba matan su bane to dan mutum yayi jiwa yayi kamar wanka wannan ba komai amma take hito ga dangadan ne ma aure haramun ne ne ma aure ce ita ka kauli ne misali kamar faɗa mutum matsalan da ana ana koya masa misali kai in nake nazari ne to wallahi wancan akwai kyau gare ai ka kana so ka ja ka ko ko yake wa man yajri sulati kai wanda duk yayi mata da shi ai wannan mutum ya boye yana cike ko ko wa rubba rajin ji kai wanda wallahi kin akwai akwai masu fada yi cikin kibari da gaske to duk wannan an halaka in dai idda ce ta taba ko idda ce ta uku tunda kaga ai a lokacin mutum haka yake aw aka aw aka nan ko kuka koye ya kuku a cikin tawunan ku nem kasbu bin kai da mijin auren ku to alim Allah Allah dai ya sani annakum cewa ku tadkuruna wannan ko ba ne sai kun yi yi kun bayyana da ku ga dalilin da bace da neman aure wala tadkuruna mun san ba za ku yi hakuri ba an hunna gabarin to shi yasa ba ba halakum ta'rida shi ne ya halatta muku jirwaye da kuma wanka walakin sai dai la tuwa'idunna kafi alqawlin yin aure da su zan a boye illa lakin ai illa ai lakin sai dai an ga kudu ku wata daular zance ma'rufan sanalle ai ba wuri ba mun da aka sani shar'an da shar'a min ta'rifi shi dai ne wannan jirwaye da kuma wanka to balakun dalika in dai jirwaye da kuma wanka da wannan ba suna su ba wala ta'zimu uqdatan nikahi fakkoi nufin dauran aure ga dangadan ala aqdihi wato zile da koi da yasa ki kui da gaske aka ne aka dauran aure hatta ya daga ta ku ya ku dai har sai abin da aka wajarta ko aka rubuta din na na ida ya ta min al ida ne na ida ai ajala wuce ya kai lokacin sa da ya tafiya shi ne ya fice to na san sai ku hito yini ne ma aure ga dangadan wanda Allah ya ba ta a shi kenan wa alamu ku sani anna Allah ubangiji ya alamu ya san ma fiya ku cikin abin da ke cikin zuciyoyin ku min al'azmi na karfan niyya akan dauran aure wa gairi na kan neman aure wa gairi da walinsa da haka fadaru ku ji tsoron ubangiji an yi aiki ba to kai muku azaba idan azamtu in kun niyyar neman aure ga dangadan a mutum lokacin da mutum take idda wa alamu ku sani anna Allah ubangiji gafurun mai gafara ne liman ya hadaru ga wanda yake tsoronsa halimun mai mahadu mai mai hakuri ne bijadir al-aqwati bijadir bijadir al-uqubati da jinkirta yin azaba an mustahiqi haga wanda ya cancance ta ما جناح عليكم إلا لمتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضونهن فريضا ومتعوهن على الموت قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المهتدين domin gama wancan hukunci ga kuma wani hukunci wala bina la bina alaikum ba laifi a gare ku in tsallaka mun ne za idan kun ne ni aure mata aure kuka sake su malan zama su gunna matukar ba ku tsara da su ba to in dai ba ku tsara da su ba aw lam tabridu lahunna faridatan ko ma ba ku yanka musu zuraki ba aure ne wanda aka ce je da ta ya dace ka yanka ma kanka mun da mun ba ka aya da ta wannan ko to sai aka ce to kafin ya yi tsawara ya ce ga abin da baya ya ba zai bayar sai auren ya lalace shi ne ba ku yanka musu sadaki ba ai la ta da ta alaiku ba wani bibiya a gare ku cikin talaki cikin saki zaman adamin majlisi a lokacin rashin saduwa da wajen ba ijma'i ba wal fardu ko ba ayyuka ta dace ba da yasmin to ba wani bibiyan zunubi a gare ku an halatta ma kana ta iya kayin haka ta faru wala mahara ba kuma sada ba kuma sadaki to ka talle ku wannan ba ba ba ko ba da ba wala wala mahar na da yasmin wala mahar ba bibiya da zunubi wala mari ko sadaki da haka fadan da ko hunna ku sake su kawai amma abin da ake so wa mati in hunna ku dai masu alkhairi ku je su da su dadi rage kai kai kai bakin cikin da tana da tsaka muku yau kuma sai ga sale ko ta goma aure ya ba ki kaga dole ne ba ki to ku da sama alkhairi ku tura mu da Allah da ya ku haka Allah ya kaddara da ma ba ma sai da ki ma ya tamatta na duniya banda za su ji daɗi da shi wa ala da mutu ba a ce ga yadda kowa zai yi ba mawadaci ala akan kadar ala da mutu abin da ya wajaba ga wada mawadaci na so cikin su kadaruhu gwargwaron iyawarsa wa ala da mukutai talaka su ma ai a tsayyukan rinki mai tafiraren arziki kadaruhu shi ma kadaruhu sai kadaruhu sai gwargwaron abin da yake shi ma kadarsa kaga yusufu ya ba da fa'ida annahu cewa shi la nazara ba duba ila kadari zaujati zuwa ga girman mata ai tunda wanda ce da girman wani ne ko mai matsayi kaza ce ai ga abin da za a bata wanda kuma ya talaka ce yau girman ba kowa ba ita ma ga abin da ko ba za a dubi mata ba wannan za a dubi mai kuɗi ne ya daidai da Allah abin da Allah ya mai na arziki za a dubi talaka ne ya daidai da abin da Allah ya hore masa na yana matsayin talaka shi zai bayar amma mace kowace iya ce ga abin da ta ba ta yayi mata'an ai tamkiyan dan je da dadi ala almu'minin almuti'in ala shiyun dan bil ma'ruf da abin da yake sanalle shar'an da sara'a subhanallah hakan to Allah ya sanda ya wajen haka ne alal mu'minin amma haka masu kautakawa ai almuti'ina masu biyayya ba dole bane wanda ya gama yana ya karɓi kana Allah in ya yi shi kenan sai Allah ya ji وإن لمسوهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يأبون أو يأبو الذي بيده عقدة النكاح وأن تأبوا وقربوا للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير wata hukunci da muka gama bayani na daura aure na da aka yi ba a sadu ba ba a yanka sadaki ba aure ya mutu to ba abin da za a biya illa kawai biya da daɗi da abin da Allah ya ce to shi kuma wannan wayin da Allah kuma wannan in kun sake su ne kabla an taba suna kafin ku sadu da su ma'ana ku tara da su wa kad barakallahu lahum la fadilatan kun ga ku ambata sadakin da za ku bayar to shi kenan fane su ma fararku rajin abin da kuka yanka na sadaki ya ji shi wajaba lahum la gasu gare su wa yarju da kuma nisu rabi kuma sai dawo maku hukuncin wannan aure ke wanda an riga an faɗi sadaki amma ba tare ba to shine rabin sakin ya rabin sadaki illa lakin sai dai in an yafuna sun yi rangwame ai azawjatu matan suka fara suka ce sun yafi a to ba gawayi ne ka wace kila ne ba ba kila ne ka wace gawayi a yanzu abun su Allah ya bai Allah ya ba ki wata wata sadaka ni ma Allah ya ba ni wata ya ce ni nake bukata da shi tunda bai da bukata na ni ma ban da bukata da sadaka shi ya rike ma ya ce ba komai in ta haka nan ba ne fa yake rukuna wu ka bashi to ba laifi aw ya ku allazi yadi yu qudatun la ilahi ko wanda daurin auren yake a hannunsa shine miji kenan wa huwa zawji shine miji fa yake ruku laha sai da riga an ba sai ta ruku laha kullu ya riga ya bayar sai ka ce to ai ga rabin sadakin nan ga ga kudi an kawo sai ce nan ne ne a rabin sadakin ka da karga ta yi kama ta tun da aure ya ba ki ba sai abin da ba shine aka nan ma da ita kuma mutane na wasu wannan layi alhamdulillah ba komai ka je ka hada Allah Allah ya hada kowa da gaban shi ya halatta wa ne na fadin ga an karbo daga daga dan akan a maimakon da aka ce biye biye ku da nikahi mijin aure sai ce alwali shi wali in ya ce ya yaje shi kenan amma da sharadi idan ta nati mahduratan in ya dan yarinya ce wanda ba ta taba aure ba kaga yana da hukunci a kan sa in ya ce bai ma san radin yayi ga mai mace ba kunu ba bukatar kunu yayi fala haraja ba kun shi zalika cikin haka wa anta afu kudai rangwani aqrabu shine mafi kusantuwa littaqwa ga tsoron Allah wala tansaw al-fadl kuma man tarku man tafi jiko da ke bainakum tsakaninku ay ayyuka fadal ba'dukum ba ala ba'd a samu wani ya fi wani a samu tashi na tashi ku ya fi wani tashi kakku zama baki kakku zama daya inna la ubangiji basirun mai gani ne bima ta'malu da abin da kuke aikatawa fa yajabikum bai saka muku duhi da shi حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين hafizu ku kiyaye ala salawatu bisa yin salloli alhamsu guda biyar da daya da ba da ita fiya bukata a cikin lokutanta wasalatul wusta kuma ku kiyaye sallah ta tsakiya to hiya al'asr wasu malaman sun ce ita ce la'asar aw suhu wadan kuma ta ta ba ita bace asla ce aw zuhur wani da ta ina aya zuhur ce aw gairu ha ko wani wadannan da aka faɗi a kawalin zantu suka ne dai wa fadala ha ya kadai ta ta bi zikir da ambato ne bi fadliha dan falalarta ita salatul wuda cikin sallolin nan guda biyar ce wanda ya dace yayi cikin azzanbi da kuma yadda ya kamata to Allah ya karɓa masa ya amsa masa dukkan sauran sallolinsa وما لا يقول شيء دني kuma da ni kula da usta to sai a lokacin da masallaci ne ka fita saboda ita ce karfafa ita ce zuciyar salloli saura kuwa sanda ya abinda dama ta baya ce shi ce sai Allah ya koyi to don ku rika cikin masallaci a koda yau da aka ce au gairu hadin nan eh da an ce hiyar magariba ita ce magariba لأنها وجه صلاة النهار ذلك مدر صلوا لولي وإلى كفاء العشاء إتتي زي الشاء لأنها ليلة تاتي سنة تاتي الناس سنة روم متانة وهم تقال أرد أنت أبسك ينوي ثم تنسكها لكن تاتي على الله يجب صلاتي تتغاك تيتي تاتي لوانا فللا وإلى كفاء هي الصلاة على النبي صلاة الوقات الناس هي مع النبي صلاتي وإلى تسعى هي صلاة الجمعة صلاة الوضاء تدري صلى الجمعة وإلى تسعى الجنابة صلى الجنابة وإلى تسعى صلاة العيد صلى العيد وهي كما إتقائها هي مقروية ليهابز ليهابز الإنسان دم تيجيه على ذلك بتسلل كل شكر كما أخطأ ليلة القدر كما يجب إلى ليلة القدر في سائر الليالي أشكل ثورا دلالي بيبين عمله يهتياج يولي دلالة ليلة القدر كذا قوة لمن تدعبني kwanukan azumi ka ga ka saba shi da ya ka ga ya ci ne nauyi ba za ka yi tarawih ba amma ran da aka ce da ran da yake kare ran nan masallaci sai ai kamar ya kai to ta ka boye da daune ku rika cika masallatan ku kullum كما نعم وساعات الإجابة يا بنقوي وتلوك في إجابة الدعاء في يوم الجمعة على الجمعة akwai wata rana da annabi wato wani lokaci da annabi ya faɗa ya ce wannan lokacin duk wanda ya dace ne addu'a cikin sa ranar juma'a ko wannan addu'a ta karɓu to sai za ka gani waɗansu liman ya yi hudu ba ta farko ya ya zauna ya kama addu'a ba kuma lokacin ba ne da duk ne hudu bayan nan ya yi hudu ba ta ɗaya ya zauna a kan yi zai yana da ta ta ba ita wace tsakanin da Allah lokacin da waɗanda Allah ya ba su yan ɗabi'a wallahi sun suka gano ta zikirin juma lokacin zikirin juma din nan lokacin ijaba ke Na'am. والرجل الصالح كما الله يا بوي mutumin kirki ya boye wali cikin kalbi cikin halitta dan ne da zai mu kuwa in kai da ne wani wali ne wani ba wali bane to ba wali bane eh amma sai aka boye kawai sai kake gado kila ga wannan ne kila jafar ne wali a kila wannan shi ne wali a kila wannan shi ne wali shi ke nan idan kai ta bi kai ta girmama kowa a san da ka girmama wali kai da ke da wali ka ga ka samu nasarar samun wali sannan ga riba ta waɗancan da ka girmama ba ga za ka samu ladan su amma shi kadai ne aka fito da shi da gani wannan wani ne wali saura ba wanda bai kula da shi to Allah ya koyi wali da a girmama kowa واختار ابن العربي ابن العربي يا غابا وابن ابي جمرة دا ابو جمرة سكت ان الصلاة الوسطى وتعيش صلاة بيت الاشياء النين هي مجموع الاجر تجد مسار الاثر والصبح الاصباح to shi ma mustajin laili suna masu kafa dalili gadin lakin da dalilai ta tsiratin mai yawa yana daga cikin cewa ta sadu bi fadli hadai yana da yake wato wanda take sadu za ta ba da saida bi fadli hadai ne wa kadaini da fadalan wadannan lokaci biyu sallar asar da sallar sallar asba fa idan kuntum ne ko fa idan kuntum fa idan lakum kubana فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون muna da sauran kwanciya a cewa ko ku tashi ƙalishi na kuna masu bauta masu koko mujamudi'i na masu biyayya lillahi da Allah ku salatu ku sallah da kauli sallallahu alaihi wasallam saboda fadar annabi ce kullu qanutin duk wani alqunut da aka ce fil qur'ana qur'ani huwa ba'atu shi fassara su biyayya rawahu ahmadu ahmad ya rawaito shi wa gairu da wani sa wakila aka ce a a sakitina sakinina sakini sakitina so ساكتين كنا ما تكويتي ألوك سنسلا لحديث زيد بن أرقم سود حديث زيد بن أرقم زيد وشي كنا نتكلم دا من كثرا في منا مدنا في الصلاة أشكي صلاة دا أنت عارف الله تبقى في كرابنا كو شيء كان أشيك ما كاسا مجاب صلاة كذا كذا أنا في أنا صلاة وأنا في لا تو سيدا كتاسوكا cewa to nazala sai wannan aya ta sauka fa umirna sai aka umurce mu duk ku da yin shiru wani hina aka hana mu anil kalami da yin magana rawahu shaykhani buhari da muslim suka rawaito wannan hadisi sai dai sai in kun ji tsoro yana duwen maki aw sai ne ko malalan ruwa aw saboin ko naman daji to farja da ku ta sallaku kuna tafiya kaji sallar tsoro kenan farja nan ku tafi ku rika sallah kuna kuna tafi kuna sallah ba aure ma jamu rajulin to shi rijalin jamu rajulin jami ne na mai tsaya kasa ai musafir masu tsaya sallu kuma ku kalle ta aure ku sallaje ta aure ku rukubana ko kuna saman ababan hawa ne ku ta sallah ai shi kuma da rukubani jamu rajulin jami ne na mai hawa ai kai fa amsana yadda shi yayi da ne sun sallah kawai mustaqbil lilki bilata kuna ma hukka ma mustaqbil lilki bilata kuna ma su huskanta aljabla ne aw gaira ha ko wani ta duk dai kai da mato wannan ku san wato wallahi to ku juya dai da gaba ta juya kai ci gaba da sallah kake na wayuni ubir ruku'i in ta ya kake yi ba ce sai kai ruku'u ba to kana kace za ka ruku kana tafiya kana gudu ai sai wato kuma ko ai ba za ka gudu kuma ya faru wasu gudu su da sai dai kai imani sai ka dan duka haka ka dan dan saura kanka ka ka kai tasbiyar ruku sai ka miƙe sai ka tsara sanda kanka sama ƙasa akan yadda kai ruku haka za ka haka gama sallah to magana ta yi yawa a sai dai ka riga yaƙi tahiyatu lillahi kana ka gama shi ko ka sai ka sai ka ƙara mai Allah ya kyauta ويولي سيد إيمائي بالركوع لركوعه والسجود للسجدة فإذا أمنتم يوم ننقل أن يتمنى قوتنا لقوله وفذكروا الله في تذكر الله أي صلوا في صلى كما علمكم كما يتهد سندكم ما لم تكونوا تعلمون أبدا دابة سلبة لولا تعليمه كافي سنة وأبنجلي من فرائدها نفر لنسى وحقوقها لحقوق انت والكافي بمعنى مثل أي إن يدي سندكم
والذين يتوفون منكم ويذرون أموالا وصية لأموالهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم والذين يتوفون منكم ولا ake an sada yakan su cikin ku wai zaruna azwajan kaman mata na aure to faliyutu su yi wasiya wasiyatan wasiya da azwajan ga matan su wai wato wanda su ba su mata abinda za su ji daɗi da shi leban na fakata su da cewa wani kusurci da tufa ila tamamin hauri har zaman shekara da za su da su aure ba min mawtsayin daga mutuwar mazajensu alwajibi wanda ya wajabta tara kusahu zaman jiransa alaihinna akan mata gaira ihraji kuma ba suna abin hitarwa daga gidajensu ba ai gaira mukhrajatin ba abin hitarwa ba min martanihinna daga wuraren zamansu bayan ka rajina amma in kun fita da an fita ne da kansu shi kenan kalajina alaikum ba ba ba da ya gare ku ya auliya almayyit ya ku waliyan mai mutuwa shi ma fa Allah cikin abin da matan nan suka aure suka aikata shi an fita ne cikin kawunan su min ma'ruf na abin da yake sananne shara'an da sara ka tabayi ne suka aikata kaba suka kama sa kayan su masu kyau wata rike hidayah da barin ta kaba wa kadrin nafaqati kuma ba da ya gare ku dan ku yanke ciyawa an haga ta wallahi azizun ubangiji mabuwayi ne shi mulki cikin mulkinsa hakimin mai hikima ne shi sune cikin sa cikin aikinsa to wal wasiyatul mazkuratu ita wannan wasiya da kuka ga an ambata mansufatun ba ta aiki yanzu an shafe ta da ayatul mirasi da ayat gado wa tarabbutul hawli zaman shekara da aka ce ba su zaɓe ta ka ba to an shafe ta da ayat arba'at ashhurin da ayar wata hudu wa asran da kwana goma as-sabiqatu wadda ta riga ya arzuce al-mutaakhiratu amma kuma ta zo a wajen hukunci sai da dole a wajen sauka wasu kuna amma zama na ta gaba ta ce da mace take yi sa'adu ta sun matabbaci ya ce laha gare ta inda shafi'i wajen imamuna wajen imamu shafi'i rahimahullahu Allah ya masa rahama
وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين mata'un je ta dadi ya tabbata bil mutallaka daga matan da aka saki yudailahu da za a ba su shi bil ma'ruf da abin da yake sananne ne da kadarin imkani gwargwadon ikon mai gida hakan wannan ubangiji ya tantance da shi alal muttaqina ya wajabta da shi alal muttaqina la ga mai tsoron ubangiji da ala madaukaki to karrarahu ya tashi mai mai tashi ne ne ya ummal mamsusata aidan dan ya tashi wanda aka tara da ita aida wannan wanda aka ci ba tara da ita ba ko to nan kuma sai ya dani tashi wanda aka tsaya aka taba kada da ita ita ma ta sami hukuncin abada abin da yake na kyautatawa إذا الآية السابقة إذا آية ترجع في غيرها أول وجه بعتها لإثباته كذلك أي كما بين لكم كما يتبين لكم ما ذكر أبن لك أما يبين الله تعالى يبين آياته آيات لكم غريق لا لكم كوتوا كوتاكم نقالورا
ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم قلوب على الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحييهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون
ita ba ta sani ba to ittifahamu ta'dili ta'dili wannan tambaya ne na bada mamaki wata suwikin da bai dantawa ila istima'i zuwa ga sauraron ma bada mu abin da ke bayan ta ayyan sani muka tunsani kada ya kai ba la zuwa ga ila alladina wadannan faraju da suka fito min diyarin daga gidajensu wa mu ulufun suna dubbai arba'atun dubu hudu aw samaniyatu ko dubu takwas aw isuna ko dubu aw talatin ko dubu goma aw talatuna ko dubu talatin aw arba'una ko dubu arba'in aw sabuna alfan to ba zai ce dubu saba'in ruwaya ce ta zo daban daban to don su gane halarar وهم قوم كون ولن متعين من بني إسرائيل لجمنو إسرائيل وقع الطاعون اللغات تكوكا لبلادهم أدروا ففروا في تكفوا ba an hana ita ba in ba alloba ta ta faru in kana cikin gari ka fita in kana wajen gari ka fita hukunta alloba kenan to su sai suka fice fa qala lahum Allah sai Allah ya ce musu a'a wai mutu kuke gudu to mutu ku mutu kamatu suka kawo mutu ثم حياه سنة الله يرايا تبعد ثمانية أيام باين فانا تقل أو أتفرقوا جيل فانا تقل جدو آي نبي سبد أدواء الذي نسو تذكيلا سين الإسكيلي فآتوا سكرا إجهرا لوكتي لغو أما فعليهم أثر الموت بس لا يدفو إلى تذكي سوى فعلا مبسوى تاريخ ai waɗannan ne wanda suka taɓa gudu wurin na alloba ko su ne wanda suka taɓa mutuwa a asal Allah ya ja da su to suna da wani alama da ta ganta ba a gane la yalbasuna fiya thawban ba wani tufa da za sa illa ada ya kuma kalkaba ne kamar likafani ko me kan shi suna dinka shi ana sa sai kuma matsayin likafani kamar likafani wa zamar radda su da ji asbabi cikin ayyuka ko ayyuka ka kan haifa wannan suka sa ta sai haka ta faru inna la ubangiji da bu fadlin ma butun falala ne alal nasi da mutane wa min yana daga falala ubangiji ya wa haula raye waɗannan bayin Allah na ko bayi nasa walakin na tafaran na sai dai mafi yawan mutane wa mul kufaru sununa kafirai la yasuna ba ta gode ma Allah wal qasdu minan min dhikri habar haulai wa tunam ambatan labarin waɗannan mutane tasji'ul mu'minina wato shajja'ar da mummunai sadaukar da zuciyar mummunai alal kitali su daure a kan yaki su gane yaki ba shi ne mutuwa ba rashin zuwa yaki ba shi zai hana mutuwa ba to wanda dan wannan ne wadda aka dauko alai cewa wa qalu fi sabilillahi wa وقاتلوا قياتي في سبيل الله يجري لوك تعدين ألا وأعلموا كسري أن الله أبنتي سميع ميزين إلى أقوالكم جبن سكتنكو أليم مسنين إلى أهوالكم لها لا يوفي سنكم فمجازيكم ميتاتا مسلمين من ذا الذي يقر الله حسنا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا والله يقدر ويبصر وإليه ترجعون من ذا الذي وانيني وانده يقرض الله زي با الله رنسي ya ga yaron zai yake yake da yin faki mali da shi ya tafi shi ya tafi sabilillah cikin ɗaukaka addinin Allah karadan kuma hanjiran rance hasanan mai kyau da an yi duka wuce ne shi yake sabilillah azza wa jalla saboda Allah an ji da kuma daga dadin zuciya in ya yi haka kwari ba ya kwari dalilin haka Allah zai ninninka mafi zai ninka kai ba ya kwari zai ninninka wannan abin da ya bayar da ni da ni a ba a fannin kane da kasirar da mai yawa min ashirin tun daga goma kula a kasar min sabi ne aka haɗiye da dari bakwai kamata ya fi kamar da zai zo nan gaba wallahu ubangiji dai ya kabi shi ke rika arziki ga wanda ya so rikewa ayyan cikin rinka shi ke rika arziki an manya shawo ga wanda ya so rikewa ibtila an dan baka jaraba wayar su kuma ya yalo da arziki aiwa su ya yalo da arziki manya shawo ga wanda ya so imtihanan dan fara jaraba da wancan da aka ba da wannan kowanne jarabawa ne illa wannan jaraba ta wahala wancan wanne jaraba ta daɗi dan an ba ku an ba ka an ba ka ne an jaraba ka shin za ka ba wani ko ko za ka hana wa ilayhi turja'una ga Allah dai za a mai da ku baki ɗaya fil akhirati al akhira fa yajazikum ya saka muku da amalikum da ayyukanku ألم تر إلى الملائكة بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عصيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد خرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين alam tara baka yadda ba ila da malaika da jama'a nan ba wata jama'a nan ba ne Isra'ila na bazu Isra'ila nan ba da Musa nan ba da mautu Musa bayan mutuwa annabi Musa ba kai sani ba ila kissa din zuwa ga kissa su wa kabarin da labarin su idan yayin da kalu zai suka ce ni na cikin dan gona annabin su huwa tamwilu shine tamwilu abinda kake ce masa e ba asala na malikan tsaya mana da wani sarki muqatil da zamu yaki ma a wutare shi fi sabilillah shi dauka addinin Allah dan da zamu yi kalmatuna wa da kalmar mu za ta fada wa za ta faru da shi wala rujuu wala rujuu ilayhi kuma idan makoma mutuna a gare shi qala annabi lahum sai annabi yake musu hala abisu kuna kutuba in kutuba alaikum alkitabu a wajen ta muku yaki Allah ya tashi daga baya ku muku yin yaki kalu sai suka ce wa malana me yake gare mu Allah mu kaji da ku da bazani yaki da bi sabilillah ki dauka da addinin Allah ga shi wa kada ku na an fitar da mu ba min diyarina daga gidajen mu wa banaina da ƴaƴan mu majiyarin sun fitar da mu bi sababin sanadin su وقتلهم وذكرهم سوغرهم وقد فعل بهم ذلك قوم جالوت to dama mutane jaruta su suka ga masa haka suna kakkace suna kore su daga gidajen su ai shi ai dama na alana ba ma haniga ne min hudain gaji ma wujudi tare da samuwa muku tabi abin da zai wajabta yin ko abin neman sa qala ta'ala ko ubangiji yace falamma kutiba alaihim alkitab ana wajabta yaki akan su haba tawallau sai suka juye amin daga bare wajabu suka korata illa qalilan min in banda kadan daga cikin su wa hum alladhina abaru an-nahara idan suka kere da koraban nan da da abadi nan gaba ma balu ta tare da taru kama da yaki kamar yanda zai zo wallahu ubangiji alimun masani ne da zalimi da azzalimai fa mujahidin ma yusni kata musu ne wata alan nabi shi kenan sai annabi ya roƙi rabbahu ubangijinsa irsala malaki turo irsala malaki turo sarki ba jabu insha Allah ya karba masa ila irsali dalu cewa ga dalu da nan mun turo shine zamu ba sarauta wa qala lahum nabiyuhum inna allaha qad malika قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يوجد أحدا من المال قال إن الله مستدركم وزاده مسكة في العلم والإثم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال له النبي kawai sai annabi sai ce musu to inna allaha ubangiji dai kad ba da lakum kalu da ya tsaya muku kalu da ya zama muku malakan sarki me ya kamata su yi tunda ake suka roƙa ko su ce alhamdulillah mun gode mun ji daɗi kalu sai suka ce anna ya kunu da mulku ta ina za a ci sarauta ta samu gare shi waye shi alaina hayyar masarki a gare mu wana ma haku ai mu muka fi tantance bil mulki da mulki minhu akan taluta la'anna wudansi laysa min mulkil mamlakati ai ba shi gidan ba ba shi gidan sarauta wala ne ko ko ba shi gidan annabta wa kana da kana karewa ma da kalau majini aura ya ko ko dan asabo ne ko wanda ke kiwon dabbobin mutane to shi ne makiyayi wala yuta sa'atan min al sannan ba shi da kuɗi yadda yi da wanda zai nemi taimako da kuɗin na ala ya kamata mulki na daɗa shi wanda zai nemi wanda kuɗin na su ba su maka masa kai da mulki قال النبي له سيدي في النبي يقول إن الله تبارك يا الله تبارك ba da zafi ya fita da wani zalika har shi ne Allah ya zabe daga mulkin na alaiku a kanku abinda kuke miji abinda ba kuke ba ku da so wa za ka hu bar fati ya kuma tsara min fadi ne yalwa fil ilmi ke ilmi wal jismi sannan an ƙara buɗa shi a to makiyayi na magana ki ba ai da kadan da bodo suka yi ki ba ko to shine to sai aka buɗa shi ya zama babba mai kamala وكان علم بني إسرائيل كل ما يتمنى في مثل سن بنو إسرائيل يوم إذا أولنا اللوكة وأجملهم مثل كنس وأتمهم خلقا مثل كفل عليك والله بيدي يوتي ملكه يلا بعد ملك سنة كما يشاء وأن يسوي يشاء أو بعد فيه لا يتباب عليه لا تكلم على دنيا لا أنا بيساء الله يوم كل اللي هقوله لا ما داعي ممكن كاسم وبيدي ما يوم كيسي to ya kamata talaka ya tuna ma kansa yan siyasa da masu goyon bayan siyasa a daina kiran saiwa ne saiwa ne saiwa ne don ka ce saiwa ne sai Allah ya baka da wani ga yadda muka ce saiwa ne saiwa ne a lokacin neman zaɓe yanzu ba Allah ya ban mu da shi ba to me yayi mana me muke ciki shi yau ga ka ce ai shi muka ce mun ga duka Allah saiwa ne ga wannan nan in wani ne zai yi mana to shi ne iyaka ka roƙi Allah dai ya bada shugaba na ƙwarai ka fawwada ma Allah sanda za ka roƙi to Allah sani na gare ka na je wa wannan Qur'ani da nufin Allah na miƙa ma zaɓi ka zaɓa mana shugaba na ƙwarai shi ke nan ka je ba ka wuce amma sai wani sai wani sai wani to sai wani ya sai wani sai wani eh sai wani ya kuma sai wani ba wana ma ta zai ruwa ne wallahi ubangiji wajibin mayar wasu mai mai yawan fardahu kalalastari alimun masani ne da mai huwa a hadu da mai huwa a hadu da kuma shi ana nufin da wanda ke mutunta shi ya ba su kalalasta Allah ya sa musu
وقال له نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين
lamma balagu min hayatan yayin suka nemi wata alama ce za a gane cewa lallai alamar mulki shi Allah ya ba mulki da yake inna hayatan mulki alamar mulkin sa ku sa ido ku gani ku zo ku zauna a zauna a yi ban a jajjera a zauna wanda duk aka ga akwati ya kawo ya zo ya tsaya a kan a gaban shi to shi ne inda hayatan mulki alamar mulki da an yaji ku mutabuki akwati zai zo muku aya kullu akwati kana fi suwarul anbiya'i wanda akwai hotunan annabawa a cikin akwatin nan anzalahu Allah Allah ya adamu wanda mara ya tude ilayhim har zuwa gare su fadala batum al amalika sai amalikawa suka rinjaye su alai suka kwata akwatin wa aka buru suka akai su wa aka buru suka kwace su wa kanu su kuma sun kasance yabtasu wa yastabtuna bihi suna neman taimako da akwatin nan ne ala hadurihim bi su in za su yaki wa ya tadumuna suna sa ta a gaba sun isal a wajen yaki da sun yi sun nasara wa ya kuma kuma zuciya suna natsuwa ilai zuwa gare su kama kala Allah ta'ala kama yadda ubangiji ya faɗa fi sakinatun akwai natsuwa a cikin akwatin nan da kuludukun ga zuciyoyinku nan rabbikum ita natsuwan nan daga ubangijinku wa baqiyatin da wanji min ma talaka alu musa na abinda annabi musa ya bari wa alu haruna abinda haruna ya bari ai kada ta haru masu da barki wayyana ala Musa fi ijazi bila da kalmin Musa wa zawo da sandarta wa imamatu Haruna da lawanin Allah Haruna wa kabirin gidan bani da wani fado na darba zuwa na na darba zuma allazi kana yanzura alaihi wanda ya kasance yana sauka a gare su wa rubalun min alwahi min alwahi da ballakallan alluna to za ku ga tsamin mun mala'ikatu mala'iku su kana dauke da shi za ka aka zo aka jira kowa ya sa kwalliya kowa ne sai mutum ne ke ga ina ka ta dai ina ka ta dai akwati da ana ina ka ta dai kullu kuma ina dai sauka ana nan sai da akwati ya tawo a sararin sama yana zuwa sai ka ga wanda Allah ya ce shi ne sarki inna fi zalika cikin haka la ayata akwai aya lakum gare ku alamar kini wato akwai alama gare ku alamar kini da mulkin kalutu in kuntum in kun kasance mu'minina masu imani fa malatul malaika sai malaiku suka dauko akwatin nan baina sama'i yana tsakanin sama wal ardi kasa wa hum yanzuru kuma yana kallo ilai zuwa ga akwatin da yake ina ne sauka hatta wada atu han malaiku suka ga akwatin nan inda taluta wajen talutu ba ka rutu ka tabbatar da mun dila ne sai Allah ya ba mu ki wata zara wuce kai gaugawa ila jihadi zuwa shi ne yaki kaga tare ne ka ba da 70 arban shi kuma sarki sai da shi samari 70 dubu 70 wanda za ya halaka shi yaki
فلما دخل طالوت للجنود قال إن الله مبتليه بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم ينعمه فإنه مني إلا من اجترف جنبة بيده فشربوا منه إلا فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنودي قال الذين يظنون أنهم غلام الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين فلما بصر قالوا يا إن قالوا سيدك يدخلوا إلى منزلة من بيت المقدس إلى مسلاة القدس وكان حرا شديدا ألوك من هذا أقوي ذاتي من سنني وطلبوا منه ما تسكت لبلوات Allah ta roƙa mana Allah musa mu samu ruwan da mu sha kana da ce kau inna la ubangiji mubtalikum mubtalikum mai wajara ba ku ne dinare nan gaba za mu kamu da wata korama kana jin kiki da kamu da korama sai yaya to ya da mu kamu da korai ubangiji zai garbe ku da wata korama ne ku hira da mutai ku ne ku hira da ne ku hira da mutai a minkum dan ya bayyana da mutai da a cikin ku wala asai da mai sako يصيب لما نوم وهو بين الأردن وفلسطين هنا مكان الأردن إلى فلسطين to ya bada hukunci lamarin yake ba mai da riba da ne duk wanda ya ga yau ko lamar nan to ba zai yi da ni ba ba na ba na ba ai ba cikin madiyana wa man lam ya'abu wanda ko da yake kana shi ba sai da wani ne to shine nawa illa man tangadin banda wanda ya kamfata karkata karkata guda da ya yi da hannunsa guda ya dai ya yi da wannan ya suna yana cikin yana cikin nawa ne fata ka faye shi da hada karkatar nan walan ya dirbe kara ba alaiha akan karkatar nan to bai da wani mutum na wani ana hazuwa bakin korama ta sare da wani sai suka tace cikin su daga korama ruwan korama Allah suka goma korama duka karatu suka sake cikin su suka tarar suka ta wannan dawa illa qalilan minhu in banda ɗan daga cikin su fa tasaru su ko sai suka tafi to alal garbata akan kamfata guda ɗaya ruwaya an ruwaya ana ita kamfata nan guda ɗaya da suka wadatu da ita kafatu ta idan mutu da sirrin da shan su wada wajin haskan dabbobin su wa kanu su mutane wanda ba su gadin ba wa kanu sun san ce talatan wato mutum ne wajen zurfi ɗari sun kai ɗari uku da goma sha wani abu daga dai sha uku ne zuwa sama falamma jawazahu yayin da ya tsallake shi huwa shi talutu wallazina amanu da wanda suke tare wanda da wanda suke imani ma wuta ne shi wa hum allazina kafaru sune wanda suka takaitu ala al-karbata kan kan fata guda qalu sun suka qalu ai allazina jannatu wanda suka tashi cikin su sai suka ce musu kai ranka dade la ta kata lana ne mai wallahi ni ba mu da kalbi da rami da ya ta saboda duk wanda ya saduwa sai Allah ya saka mai kasala la ta kata lana ba wani kalbi da ne ma ne yau mai yau bijani da ya ta jaru wajuluni da mutanensa ai duk jarin ya ta da ya kasu wajabulu sai suka tsorata walan yujawu ba su tsallake koraman ba قال الذين يظنون وأنهم suka katankarce annabi cewa su mulakun lahi masu rumwani da Allah da ba su tashin kiyama wa hum alladhina jawazu suna wanda suka tsallake koraman nan dan ba su faruwan ba sai suka ce kanne ki akin kalilati ai da yawa jama'a kaɗan gada ba take rinjayar ki akan kasiratin jama'a mai yawa bi idnillahi da nufin ubangiji kaji abin da suka rubuta da Allah da shi والله ظني كما صار لنا كلمة تقول الأول ده هذا مسمى ما صار لنا كلمة تقول الأول ده مكو ولا ده مكو رجال كانوا به قالوا ربنا أخرج علينا صبرا وسدد أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ولما برزوا العلم تبين لجالوت ذكي جالوت abokin gaba kenan wanda dole da rajulunsa ai da haru suka bayyana da kitabu suka sa sahu sahu kalu abin da suke faɗa rabbana ya ubangijin mu asrai ka zuba sabran hakuri alaina gare mu wata duk akadamana ka tabbatar da dadadan mu bisa kauye ta kudubina da karfafa zuciyar mu al jihad akan yaki wansurna ka taimake mu alai kawai bisa mutane alkafi na kafirai
فهلكوا بإذن الله وقتلناهم بجاهون وعليهم لهم ملك وليملك وعلمهم مما يشاء ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت لهم ولكن الله هو بلد على العالمين malamu sai suka roka su aikata ruwan suka karya da bilin lahi da nufin ubangiji wa kadala dawud dawud ma sai ya kace wa kana shi dawud ya kasance shi askari taluta a cikin sansanin yakin taluti sannan ba za ta annabta ba na'am to sai ya kace dawud dawud wa adahu sai Allah ya nuna kamar ko sai ya bai wa dawud wa adahu lahu sai Allah ya bai wa dawud al-mulka mulki في بني إسرائيل وليه كما تكن إلى النبتة أي النبتة النبوة النبتة بعد موت سمويل بعد موت أمير سمويل وقالوا وقالوا وقالوا ولم يجمع to da talauta da mulki da saba haɗuwa ba da hadin ga mutum ɗaya kabla huta da annabi Dawud shine farko da wannan wanda Allah ya ba ga kuɗi ga ga ga ga mulki ga annabta wa allamahu ya sanar da shi ne ma ya dawo daga abin da yake so kadun hadis duru'i kamar yin rigunan sulke wa ma tafi tsayi kuma ya sanar da shi muryar tsuntsaye walau la dafun layin nata bayan kijewa Allah da mutane bayan kijewa Allah ba da mutane ba da misalin su libadan da zaki la fasadatul ardu wallahi la fasaka lana daga da bakin musulunci na saboda rijaya musulkai wa kajin yakin masajid da rosu rubuga masallatai to Allah ke tsara waɗansu saboda waɗansu yau kamar irin wannan lokacin bayan masu su bari ba to da ba san bala'in nan ina zai tsaya ba to bayan Allah da suka shigalci waɗannan na sako wannan na istibari wannan na sako wannan na istibari to Allah zai ya kallama shi istibari nan sai ya sassauta hukunci istibari da ake yi da salatin da annabi da ake wa annabi da zikirin nan da aka ma wallahi shi ke rage shi ke rage zahirin san Allah amma ba da haka da yanzu an yi ta sadari walakin Allah sai dai ubangiji zu fadale wato ba su sun fadala ne alal alamina bisa talibai kada ba ba zan sai ido sakin su libabin da sashi تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين ذلك أي هذه الآيات ولنا آيات تبكي كثرة سامكو آيات الله آيات الذين tuluwa da muke karanta ta alaika gare ka ya Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam da laki da gaskiya wai naka ko muna tabbatar mana kai da min al-mursalin kana cikin manzanni at-tajir da in da inna wa ghayraha rasulun tajir da da cewa innaka la kuma la inna nan min al-mursalin kana rasul rajul ne kaulul kuffar da bakka gare da sallallahu alaihi da suke cewa lasta mursala ai kai ba manzo ne ba